ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwar mu a wannan hili na musoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magaram mai shiryawa da gabatarwa dan wanku Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yan uwa kamar yadda aka saba yau da gashi muna hudu biyar ga wata na jumadar ula hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha tara ga watan sha biyu shekara dubu biyu da ishirin Allah muna mafaka za a iya samun mu a lambobi kamar haka wanda za a kira kenan kai tsaye lamba ta airtel mai lamba casa'in da shida casa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 sai lamba ta mov mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين wannan mai tambaya na farko bayan gaisuwa da fatan alkhairi yana tambaya kamar haka ya ce mutum ne yana tare da matar shi sai ya ce ya sake ta kuma daga baya ya ce a ai da wasa ne yake waya ne hukuncin
to wannan ina ga masala ce wanda babu wasa kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani hadisi da ya tabbata wanda iya cewa thalathun jidduhunna jiddun wa hazaluhunna jiddun abu guda uku da gaskensu da gaske ne da wasansu ma da gaske ne an gane ko da gaskensu da gaske ne kuma da wasansu ma da gaske ne kenan ba a wasa da su shi ne ce an nikah والطلاق والرجعة da armi da saki da komi wannan duk da kuskura kace na ba wani diyata na baka diyata yace ya amsa ba da maka ci gasa nake fa an kare ko bayani ya gaya ma ko dan waliyin ta yace na arma maka diyata wance ko wance ta yi gaba ta a bayan yace da amsa ta Allah wasa nake fa ba wasa ƙarya kake sai dai yanzu kuma a yi magana ya saki sai a lallabe shi ya saki wannan arme amma maganar arme ya kullu haka ya ce matar shi na sake ki wance kunna da dan hira ta ce ka sake ki ce amma sai ta ki ce a ba wani wasa kurin shi kenan in saki ɗaya ne ya je kuma yanzu a yi magana ya maida ta igiyar arman shi ya yi kome ya dai kome amma armiwantan ya cire in kuma daman da biyu shi ke na dangana ita sabon miji kuma haka yin babu wasan saki haka ya yi mata shi saki ɗaya ko saki biyu ya ce wani wani mai daki ko na mani matata to yanzu za kaddara ta koma igiyar shi ba magana ya ce ai wancan komin wanda wasa nake ba mai da ta ba a yanzu dole a sa ya sake ta tukwan a yi magana almi sabo a takaice a takaice a takaice masalar ba wasa kanta in dai ka yi ta kurin ka saki ko ka arma ko ka maida kurin ci wanda kenan dan haka ko wannan tambaya cewa wanda ya sha mata shi na sake ki sai dawo ya ce da wasa nake to shari'a ta ce a daga sai kake babu wasa kurin ka sake ta kurin shine magana kenan an zo ba na aban wannan sai karanta abin da ke wajenka.
mai tambaya na gaba shi kuma yana tambaya akan cewa malam iya so a tambaya mashi malam wai mutum ne ya yi baikon yarinya bayan ya yi baiko kuma sai ya kwanta da ita wai yaya ne auren su kuma zai to kasance a shi masala yan uwa beko mukan ce beko armi a wani hali yanda ake beko a gaskiya a yanzu na al'ada kurin za a zo ne a yi tambaya wani iya son wance a ce za a bashi a sa rana ta armi ko ta biyan sadaki kai a takaice ko da ga sadakin an bada amma ba a bi siga ta armi kurin iya son wance aka sadaki aka aje babu siga ta armi an bada ya amsa kun aka yi shuru aka yi watiya Allah kai mu yarma armi to a wani hali a gaskiyar magana ba armi bane ba wannan mata ba ta zamanto matar shi ba bai da haƙƙin ko da ya kama hannunta balle ya kwanta da ita tunda ba a cika ba ƙa'idodi na arme na maganar siga amsa da badawa da amsa ga shaidu sun shaida an ba wani wance matar wani ce babu wannan magana to arme bai zama arme ba kurin alƙawali ne aka yi na arme allah kai mu arme kenan akan haka kai wanda yake musulmi ne ka je ka kai sadaki kwarin babu siga ta armi kaka kuskura ka kusanci wannan mata ko da kama hannunta haka ke kawai ne da ki dan ya ja biya bai ku ya lalabe ki ya kwanta da ke ke ba matar shi bace ba har su kiran ashe na biya alkawali aka za a arma miki shi har yanzu ba ba armi a gaskiyar magana wannan yan matar samari a yi tsoron Allah mutum da yake armi a so ne yake zama na halak ya zama na halaka da matar shi kenan me yasa zai abin da zai zama to ya bata zaman shi na arme ya haram ta haka kenan kakai haram kake haram ki yi hakuri ko hakuri har Allah sa a kammala abin da yake na arme na siga ta amsa da tambaya ta arma ma wance ga shaidu sun shaida shi sadaki gudu an bar sadaki gudu an gabatar da balai ba sadaki bai cikin hanawa ana iya cewa ma bashi ne ana ibada kan na arme sadaki bai da matsala hanawa ana ibada kan ɗan armi ana ibada bayan ɗan armi da haka yana a takaice beko da ake ta beko dai ba armi bane ba alƙawalin armi ne Allah taimake mu wannan shine abin da za mu da kan wannan tambaya na'am malam wani ba Allah ne yake tambaya cewa wai ana cewa akwai hotalwa wai wani abin da gaske ne akwai hotalwa kuma wai mutumin da ya rasu shine yake tashi
an uwa duwan da ya mutu ya kare shi dai zo duniya an kare na'am hotalwa canye-canye ne na al'adu na shaidanu an gaji hotalwa to ba wanda ya mutu ba ne ba kurin shaidani ne iyaye wasa da hankalinku kurin wani abu da ba a ga wani abu mamaki a ce wani ne amma wanda ya mutu a ya kare ta sai zuwa wani abu har zuwa wani abu har zuwa muku wani abu kurin yan wannan al'adun nan abin da ke kawo hotalwa rayuwa da aka aka tashi cikin tatsuniya kullum tatsiniya gizo da koki dodo ya je gidan wane dodo ya dauki wane gobe ya dauki wane sai wani kambaltu duk wani abu na jahiliya har wani kaman kamaltu ga wai kamaltu ba kamaltu ba kamaltu kuma kamaltu kuma rawo ne kuma barayi ne suke zama su yi wanda abu kawai suka rihe suna wani ya sa wani tsare hanyar da yake mutane suke bi da kaya da ƙarfi kan wani gudu su kwashe kaya kuma barayi ne na'am duk barayi da suke bin hanyar kasuwa da ake yi mutane ya su je su ga tahiya suna nama a kansu ba ka tsoro in ka zuba da gudu ko da ke kwashe kayan naka shi ke na ta yi ci- ya ci banza ko ba haka mai dubai mu kuma kan ce ba da mutum da shi wanka kamar kuma ko da ko da ko wale kamar tu to an canji na da a yanzu ka yanci kamar sun mutane yan zamani ka taɓa yin shi kana wa an ce wale na kamar tu amma na dai tun da dai an yi shi wale da ba gane bane ba kan ya ci wale kamar tu kurin dan da wale barawo ne barayi suka san kuna da canyi aƙida ta wani kambarutu su su- sai su kararraye sai ta yi dabbobi da wani abu su ku tsoro ku zuba kayan su kwashe kuram ba wani wani kambatu kuram duk wani wata wata lamma ba wani zuwa- mai zuwa lahira ya dawo ya gaba mutane tsoro ya waya komo ya goma gina haba ya ya ya ya ya bunu duk shirme ne kurin sheda aka iya samun shedanu wannan kuma iya yi wa kana amma dai a sharance babu wata hotalwa ba inda mutum zai mutu ya dawo kuma da kurin kurin shedanu kun ta ta kwala kurin Allah kiyaye amin mala sai wata bayar Allah take tambaya cewa eh, suna tare dai da mijinta hai ta kasance ya ce wai am- ta mishi magani ta ce ita ba ta yi ba suka je har gaban alkali ta yi ƙur'ani bayan sun kuma hai daga baya sai ya ce wai a yahe mishi ta ce ita a ita ba ta yahe mishi ba sai an je gaban Allah wai wannan tana da laifi To, wannan kuma ai shi magana ya hiya, haƙƙin mutum ne Allah ya bashi an zalunce shi, ko ya yahi, ko ya ƙi yahiya, amma Allah ya yi magana yin afuwa shi ya yi, wa afu wasu- wa- wannan wasu- wa- wa afu. Allah ce wannan wa- wa wa afu wasu fahu. Allah ta bi- Allah ta bi an gafi lalakun, ku yi rangwame, wa afu wasu fahu, ku kau da kai, ku yi rangwame, ku kau da kai. Allah ta bi an gafi lalakun, kun so da gawata muku. wali a fula sifahu shan wali a fula sifahu ne wali a fula ki wani wali a fula sifahu ku yi kau da kai kuma ku kau- ma'ana ku yi rangwame ala turbuna ne gafin lalakun muku so Allah ga mu gawara kenan maganar Allah iya so ka yi rangwame Allah maka mai kai musulmi aka mallahi aka tuba aka yi maka yayi sai da kai- Allah yake jam- jan hankalinka ala turbuna ne gafin lalakun Mm.
ku buku so Allah ya gafarta muku naku Allah da kake saba ma ko ko mu saba ma Allah Wow.
to shi Allah yake jin hankalin kai ba Allah an cuce ka an zalunce ka aka zama ka yahi ka kau da kai sai Allah ka ce maka kai baka so Allah ya yahi maka naka ka gana ko haɗa mutum da shi bai yahi ba to amma duk da haka an baka dama in ya ce bai yahi ba dole a lallabe shi gobe kiyama Allah ya saka mace da kake jiri shi Allah bai yahi ma ba haƙƙin bawa Allah bai yahi maka idan ka cuci wani talaka ko da menene ka cuci kudin shi ne jinin shi ne ka zabda ko me ka zabda wannan ko mun ibada ka Allah bai haima nan kana waliyin Allah ka cuci wani sai Allah ya saka ma ya ɗauki ladan ka gobe kiyama ya biya wancan bawan Allah haka kenan in wa'ayi hankali da shiga haƙƙin mutane to wannan bayarwa Allah muna jan hankalinta kada- fata Allah dan da Allah ke jan hankalinmu ce a yi kan- a kawo da kai a rangwame ta yi haƙuri ta kawo da kai kar ta tashi da lahira dan ta ita ma tana ma alalahi in mutum ta mata lahira ta kenan ta yahi shi yahi to amma idan mata yahi ba ya wani iya nan gobe kiyama ya saka mata wannan shine Na'am, to sai wani shi kuma yake tambaya cewa kamar yana aiki a wani gari kuma sai ya kawo garinsu ya kawo ziyara nan garinsu wai ya iya cikin yin kasar yanzu ya iya cika sallah ko ko a'a
a yan uwa masa'alar ɗan bulaguro mutum ya je wani gari ya kuma misali aiki a wani gari yanzu ya kawo ziyara garinsu tunda yanzu a garinsu bako ne a can inda ya koma can ne garinsu yanzu da ya zo garinsu ziyara in sallah ta kama shi shi ɗaya zai kasarin sallah raka'a biyu kan ya koma inda yake aikin shi amma idan akwai limami mazaunin gari zai iya bin shi kuma sunna in ji ibn abbas a cika sallah irin ta kowa in ta kama shi da ya kasar sallah shi kina takaice misali ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da sahabbai sun zo makka manzo Allah dan makka ne su abubakar su umar su usman sauran sahabbai yan makka ne amma kadiba da suka zo da suka zo aikin haji ai kasar sallah suka kai annabi ya zama maka kasar sallah kamar dan gari maka nayi ta haka a takaice dan kana dan gari yanzu ka koma wani gari da aiki ka zo ziyara kana nan yanzu dan bulaguro kake sai dai in a wannan garin kana da mace wani gida daban wannan shine kana gida ne kurin a takaice kenan dan dan gari in zo ziyara garin su iya aiki a wani gari kurin zai zai kasar sallah
na'am mala wannan matar ce ta dawo ta ta yi shi bai nemi ba ma wai a yahe mishi maganar rantsuwar ce ma ya ce shi bai raba da rantsuwar wannan kawai ta yi
to an zama ba ta amsa da haƙƙinta ne ita take da haƙƙi ta yaye ko ta yayewa mamaji hankalin ta yayewa shi na'am to sai wannan mai tambaya na gaba yana kasar ne sai ya bi mai zaman gida sallah waya zai sallata shi biyu zai iya zamna ko kuma a
an uwa kuma masa'alar wannan tana da yawa cikin al'umma wane ya mu magani wannan gaskiya akwai cin mutunci wanda akwai kaga tuhuma mutum da shirka da Allah don a cewa magani kenan ya shirka ko da malami ne ko malami ba duk wanda ya wani magani akan wani abu kenan mushriki ne ya gama Allah da wani domin shirka ce ake yi don an ce an wa wani magani ko a wakata shi ko a ji hankalin shi game da wani abu wanda yake ma'ana a ji hankalin wani abu wanda yake a ji hankalin shi kan wani abu wanda yake ba so ba yake yi da ƙarfi ko su wanda bai so ko ki wanda yake so duk wannan iya cikin tuwila na mace shirka ce haka nan wannan a yi hankali yan uwa na magana irin wannan wa magani ko kuma da jin labarin ko irin wannan akwai an samu yan wannan matsala ta magana wajen wasu da yawa aka samu wajen yin rukuya wanda ake cewa rukuya wanda ake masa da sunan magani sai man ya rika magana wani misali ya kaca wani ne magani wani ne ko jehe ne ko an binne wani kaza wannan ya tabbata cewa mun sani sarai Allah subhanahu wa ta'ala ya labarin aljannu ya kudu sama wa ka tamu katibun suna jifar magana aljannu mala ce maka da ne kuma ma a jarabance ya jaraba ya tabbata sun gama rikici da yawa a cikin tsakanin dangi tsakanin kishiyoyi wata bata lahiya ta zo wata ma da gangan tunda an yarda magana mai lahiya ce daga magana kuma an amince da magana shi wata da gangan wallahi za ta ma kishiyar ta sharri ta ce ta mata magani kuma alhali bata mata ba bata mata magani kuma ta mata magani tun ana rukuya ce ai rukuya an wadi ya yarda kaga wannan don mai amincewa da irin wannan labarai na wani magani ko wajen rukuya wannan shi ake bokanci wallahi duk wanda haka boka ne kai ma ka wajen shi baka wani labarin kai ma in ka yarda shi ne za ka dawo wajen wajen kahin ko arrafin don wajen boka ne boka amma ba yana gwamnati ba don alkahin ko arraf mai ba da labarin gaibu ta kowace hanya kai ba nima Allah bane ba ta da labarin gabu to ya zama kahin idan ka je wajen shi ka amince da abin da manzo Allah ya ce ka kafirce ma Qur'ani abin da sako Annabi sallama idan ka je jin irin labarin abin ta kamka wani maka wani maka kaza a ce maka wani ne in ka ko baka amince ba annabi baka sallah kwana arba'in in wa hadari ne wallahi hadari ne kaka ce wani malami ne da ya kanta Qur'ani ko Qur'ani ya karanta in ne maka labarin gaibu wani kaza ya magani wani kaza aka binne to wallahi wannan boka ka je wajen boka kuma yarda da shi ka hurci ka je a raka kuma ka daban ka ba sallar kwana arba'in wanda ku yi hankali wallahi da irin labarin da wannan ya gama fitina da yawa cikin al'umma kuma kwana bi ta lokaci kaɗan kwana nake wannan wani jajan matan shi ne irin wannan abun aka yi kuma daga baya bayan a hili sharrin kishiya ne kuranta an ba tare da kuya cewa wani ne aljini ya ce ta magani don san ba su ma me magani ma a rayuwa kwata-kwata ba ta wani shirka da Allah ba amma wajen rukuya an ɗora mata sharrin cewa ta ta yi magani kuma ta ta musamman ya ke yi ma wannan misalin suna da yawan gaske wala muhalaka shedani mai yaudari ba barin ka kai kai mai kada kai musulmi kai malami ne ka da kai ke nema duk idan kake yana mai gama da kai in dai labarin za su don labarin kaza aka yi magani wani kaza aka binne to wallahi hanya ce da shedan ke kai mutane baro ku yi hankali ku masu yi ku masu zuwa ku yi hankali haka ne wannan muna fatar baiwa Allah in mijin ya gane ya yi nadama ya ce sharhi mata ya ji ne ana gyarawa amma ana nan ya mata shari'a bata ya ci mutum mutunci ya ce tana shirka da Allah ina magana ne magana neman sulhu gaskiya neman sulhu ya zo ya tone a hili cewa ƙarya ce kurum shi ne kuna abin yi magana kana bulaguro ka bi mai sallah zaman gida yan uwa masala biyu ce akwai inda shi mai bulaguro ne zai limanci akwai inda kai kuma kai dan bulaguron zaka bi liman mazammin gida idan ya zamanto kai dan bulaguro he ka zo wani wuri imma a garin ku da a wani wuri he ka samu limami mazamanin gida baka ta an sallata sun ka intawa a sunna ibn abbas ya ce ka bi limamin mazamanin gida kai dan bulaguro amma an ka bi shi sallaka ta koma irin tashi misali azhar ce la'asar ce isha ce kai ma hudu za ka yi in so wannan kun bi kana nan kasaran in ta kama kasaran kai daya sai kai kasaran sallar kai daya ko da abokan tafiyar ka amma an kabin liman mazaunin gida cika sallah za ka yi kai hudu irin tashi wannan shine sunna amma inda kai ne ka ja sallar kai dan bulaguro ka ja sallah ga yan gari to kai za ka yi biyinka ka yi sallama kamar da yawa kan haka manzon annabi sallallahu alaihi a makka haka yayi bale ya bude makka duk sallar da aka yi ya limanci zai raka a biyu ya sallama yan gari su ciko raka asu biyu in kenan limami ne ya kasaru kowa ya kan shi shi ta kullum Allah sunnati kowa ya kan sanna shi ina mun ja kowa ya na matsayin shi wanda ke da mun da gora mun bice dan gida shi iya iya nan me aka ce iya nan kan hudun shi hudun shi da ciko ya ciko ta biyun shi kowa ya kan tashi amma in da abin yake canzawa inda dan bulaguro jasa duk da yan wa bai dace ba abin da ya yi dan bulaguro ya bi shi ne zama sunna kuma nan wani abu da ke zawa ko da iyawa ka zo sallar isha ko azhar ko la'asar kai dan bulaguro ne ya ka samu limami mazamni ya ka bi shi sallah ta azhar ko la'asar ko isha sallah dai mai kasaru sai ya ka samu raka'a biyu na karshe ka ga biyu ka samu ko da liman shi ma sallama ko to amma kai baka sallama tun da kabil na mazamin sallaka ta juye ta kuma hudu ya ka ci kura ka abi daga baya haka ya tabbata ruwa ta inganta ruwa ta tabbata wani ya samu wannan matsala ya samu Abdullahi bin Umar ya ce mishi ina billi ni dan bulaguro ne ci mai bin Umar dan bulaguro ne ni ina bin limami mazaunin gida ina samu raka'a biyu ta limami mazaunin gida sai bin Umar kalle shi sai dariya ya ce sai ka ci kota kenan a nan wannan raka biyun ta liman da zabar ka ka ciko su tun talakta kuma tashi ina shi nan wa takaice wanda ya dan bulaguro ga mazaunin gida ga abin da zai Allah wa ala na'am to malam sai wani shi kuma yake tambaya yake cewa wai idan za shi wanka yakan hudda wando da riga ne sai zane kawai ta yi yace bai da laifi bai da yankomi ya ta yi azur haka bai da yankomi zari ne bai da yankomi na'am to mai tambaya na gaba shi kuma yana ta mutum ne yake da mata sai ta samu wata gora kuma gora nan take sa ta gari ya ya ya yi sirabasin ya wai akwai wata addu'a da ya kamata a yi da zai yi ban wata da zan bashi ya mashi ta tami da zan bashi addu'ar matar shi ta hasa bin waccan ne ya kuma hanya kenan ta araba su ko a cikin fara uku ya gargade ta wannan abin da gama ne kuma mun mutsayin masu wa'azi wannan mata ta haka ka gama ta da waɗanda take jin yauni na uwaye ko ‘yan uwa wanda kusa dai ya ja hankalinta akan abin da ka tabbatar mata ka ce tana bin kun mutumin ne banza to kai kai ma Allah kiyama gani bala'in san kai ma Allah kiyama gani abin akwai akwai matsala shi ne akwai matsala wani abin kaga akwai matsala kaga kaga kishi inda kishi kaga so ne ma mai shi yau shi zai ga mata ka tana bin ka tabbatar tana bai duniya kuma zaka kana bin shi wa maka da da maka kurin ka je ka nemi hanyoyin na sulhu in takiya kuma lamari a hannunka ko ka zamana da mutum ne banza tana sakarci ko ka saki je mure namu nasiha ce kurin a mata nasiha kurin a samu wanda na kusa yan waye ne abokai da mata nasiha amma ba ta da zan baka ta wannan ban na da wannan zan baka
na'am wani ne ke tambaya cewa kamar malami ne ya zama to mai irin kama kaman nan wayya ne bin shi sallah irin mai surƙiya nan irin masu kama kaman da kuka yi bayani na san kama kaman san kama kaman da ke ban na mutum hukunci masu rukuya ne ya ma rukuya rukuya rukuya ba duka haramu ba na'am ita rukuya ba duka bace ba haramu akwai shari'iyya karanta mutum qur'ani a karanta mai azkar din sunna a mai kunna qur'ani wannan daban mun magana wanda zai rika irin wani maganu na bukanci kaza wuri kaza aka binne aljanna ya ce kaza a yi rubuta kaza a yi kaza iya aiki da magana aljannu ko ba labarin gaibu ga naka binne wani shi yana ta bukanci irin wannan kaza ba ka yi sallah in haka yake amma dai rukuya abu ne mai kyau abu ne na a yi addu'a wa mutum azkar eh wannan ta ziyara wa rukuya ba ta rukuya rukuya take ba yana rukuya ba rukuya ta rukuya rukuya take kaga yaushe mun iya ce muna rukuya ba haka bane ba rukuya shar'iyya akwai ta kusa kullum mutane akwai shari'a sai a bar na Allah kuma abu shi ɗaya da ka ya ka shiga daji amma a musulunce akwai a karanta mutum a sakalakin sunna a karanta min qur'ani da fatar Allah ba shi lahiya shi da shari'a tana ruqya shar'iyya to ta nan nan shedan ya shigo ya shigo ma wasu bayan Allah masu irin wannan aikin abin su ya koma kuma bokanci ta wani hali daban shi muka ce hankalin su masu yin su ji tsoron Allah su kuma wanda suke zuwa ka san wajen wa zaka je in ka je wajen baka da azama addu'a ka je har muka magana a wani ne muke a cikin abokanka ko dogon da wuri ko a wuri kaza wani hamma akwai kama suna shi ne maka magani to irin wannan in da baka sani baka je daga ka ƙara zuwa wurin shi in kuma ka ƙara zuwa kenan ɗayan biyu ne ka yarda da labarin shi da ke wani gaiwa da ke badawa ka kawo cima ƙur'ani kuma ko da baka da wani hudu ba inda kana zuwa ana ɗan jarabawa ba ka sallar kwana arba'in da haka ayi hankali a tara balle ɗiya mata sun yawa cikin abin Allah taimake mu gaba da Allah shirya da mu amin tumar wani mai tambaya na gaba yake cewa wai ina hukuncin mai hutsari a tsaye
to ban san hukuncin me zaka so cin hukuncin me shi dai ba ta kahurci ne na muke ba kahurci bane ba don haka ka ta kahurci ne wace kahurci ne yan wallan maran addini ana ba a kahurtawa da ka kurin kaza kahurci ne a ce wace kahurci ne wutsarin tsaye kan kama ya tabbata a sunna ma in ya kama a misali akwai wurin da za a ji wutsarin zama dole ne a tsayen ko kuwa yin atsugunan zai bata jikin ga sauransu ya tabbata a sunna yin haka kin akai ba lahi akai ba amma ka aratan a fi so a tsuguna a yi shi don gudun ba ta ciki yayi amma mutum akwai da sauran wuraren ma ba ma wani tsara yau da kai tsaye wurin ma mutum a tsaye yake garin su da ba su sama mai tsuguna ba haka kenan a takaice yi a tsugunne shi ya zama ladabi a yi kai bata ka amma in kai wurin da tsaye ko a halin da tsayuwar za ta yi tsarkaka ta yi ko ta dole a nan dan kaya tsaye babu lahin komi yi mutsa da tsaye a wani halin.
to bai tambaya na gaba yake cewa wai wai idan mutum ya mutu lokacin da aka binne shi iya cikin kabari wai iya iya tana ayyukan shi na duniya
shi abin da ya tabbata a sunna mamaci idan an ɗauko shi ruwa bukhari ko musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga an ɗauko shi za a nima kwantai idan na ƙware ne zai rinka cewa qaddimuni qaddimuni a yi gaugawa ki so a kai shi gidan ina shi gaskiya ya ce idan mutumin banza ne sai rinka cewa ya wailaha ya wailaha wai wayo wayo kai shona ina ana zahabu nabi ina ya kai ni iya wayo ka a kai shi kaga wannan akwai wani shu'uru na rai rai iya wannan hali na jajen inda za kai shi haka nan ana binne ka an haka binne ka matsayinka na duniya shi ke baka matsayinka a kabari in mutumin banza na nasarar sai ba labari cewa ana binne ka ana tashi mala'ika kai tsaye ana binne ka ana ana babbar da aka binne ka suna gusawa mala'ika zai tare ka man rabu idan mutumin kwano ce idan mutumin kware ne mawuni zai ce rabbi Allah dinuk islam nabi kuma sallallahu alaihi wasallam da ta kace tabbata kamar shi a lokacin nan kaga ai matsayin shi ne Allah ke bashi damar mai da amsa idan mutum ya zama daga nan daga nan to shi mutum kwarai kenan kaga daga nan daga nan a masai mazala ce sa gwada mashi gidan shi na aljanna a bude kabarin ya kuma mai girma ya faɗi kabarin a gwada mai gidan shi na aljanna kawai da ya san matsayin shi daga nan ma mutum ya zama kuwa aka yi tambaya bai ba da amsa ha ha zai kai aka jibge shi dai karshe dai za a gwada mai bayan an jibge shi za a gwada mai gidan shi na wuta shi kuma zai wayo dama dama ba mana ka ta da kiyama shi wata yin wata ya ga kishin aljanna Allah ta da kiyama na shiga shi kuma zai wata Allah ka ta da kiyama kaga wannan shi ne kenan mutum yana iya sanin matsayin shi abin ya tana abin da a duniya kaza kaza kaza kaza yi wannan abubuwan babu su a lokacin nan yanzu ga abin da ake tambaya ce ta wannan abubuwan su ne kuma a gwada mai matsayin shi shi ne abin da tabbata sunna Allah Allah to sai wani yake cewa ya so wai a mai fasara ayatul kursi
ha ba da sanan duka wasu na shi gaba da lokacin ya gado lokacin ya ya
to eh mai tambaya na gaba yake cewa wai sauraron dandali wai da 'yan mata da mata arami suke yi wai iya halatta
in wani zan tambayin ma kawai malamin tambaya shi ran da tsina ka ci halitta gaban kuma kuma wannan abin da kuma a ce kuma a ce malamin ce kaza ma yau da da abin da shi ya kare ba gaskiya malamin ya ce alaka ne dan uwa gaskiya gaskiya ce malamin ba magana magana magana ta tsiniya magana ta tsiniya magana labarin ƙarya ka ce halaka ne an ce halaka ne a dan uwa da Allah ko ya kuli Allah ko mutum shi ya Qur'ani shi abin da ke gaskiya ne eh illa kullum tafsirin da yake ce na atar kusi don sura ce mai take mai mahimmancin gaske kuma ana magana kullum a wajen mahimmancin karanta ta a takaice za mu ce allahu la ilaha illahu kalmar cewa allah la ilaha illahu babu abin bauta da gaskiya sai shi kenan allah shi kaɗai ne abin bauta kuma la ta'khudhu sinatun wala nawm Allah gengedi bai kama Allah shine suna haka barci bai kama Allah kaga wannan siffofi ne na ƙasa maganar barci ko maganar gengedi duka wannan ba mai kama Allah subhanahu wata'ala shine la ta'khudhu sinatun wala nawm gengedi bai kama shi balle maganar barci kenan Allah lawa hakan ne Allah ba mota da sai shi alhayyul qayyum shine rayayye kuma alqayyum wanda yake tsayuwar zatin shi ma'ana bai dogara da kowa alhayyu kuma alqayyum shi ke kula da bayan shi komai lamarin shi ba wanda Allah ke kula mai da wani a ce ga bangare kaza na wane ne ya kula mai da kaza kaza inda ake na gwamnatin duniya a alqayyum ne Allah shi ke tsaye da ko dukkan lamarin shi bai dogara da kowa ba shine kenan alhayyu kuma alqayyum shi da kuma za ce la ta'khudhu sinatun wala nawm kenan gangedi bai kama Allah haka barci bai kama Allah kuma shi Allah lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard na Allah ne an ce mulkan wa khalqan wa abidan duk abin da ke sama da ƙasa halitta bayan Allah ne mulkin Allah ne bayan Allah suke gaba daya kan bayan mana mulkin Allah ne halittar Allah ne bayan suke ga Allah in menene tsakanin sama da ƙasa gaba ɗaya shine lahu nashi ne kenan da abin da ke sammai da kasai to me wani ikon Allah ce man zallazi yashfu indahu illa bi idni waye zai iya zuwa wajen Allah ya nemi ceto Allah ba ni wani zan ka yanke ma kanshi ba ta ce illa bi idni da izinin Allah nana bayanin ceton kiyama kanshi Allah ke ba bawa matsayin je ka ceci wani mu ba mu iya zuwa ya karambani ce Allah zan yi kaza a Allah idan so karma bawa cikin bayan shi Allah ka bada ka bada ceto tun daga mala'iku magana annabawa magana salihan bayi Allah ko zai ba masu imani ceto to amma Allah in ya so ya karma wani bawa ya ce je ka ceci wani ma'aikinka ne abokinka ne ɗan ganin ku ne wanda ya ka Allah kenan shi ke ba da uzini ma mutum bai iya yanke ce ko Allah ban kaza Allah kaza zan yi gwanon a yana hida uzinin Allah shi kai na bizini ya alama ma bana aidinu ma khalfahum Allah ya san gaba da bayan bayin shi na ma'ana ce ta Allah san bayan shi ciki da waje ta kowa bangare Allah ya san da bayan shi kuma wallahi tun bi shay min ilmi bayi ba san ba wani abu daga cikin ilimin Allah illa bi masha abinda Allah ya so ne ke sanar da bayin ma tuta min ilmi illa qalil ala jab ilmi kadan ne Allah ya ba cikin Allah kana iya san da bayi abin da yaso amma bayi ba su da wata masaniya game da kewa ilimin Allah sai abin da yaso illa ma sha sai abin da yaso ya sanar da su shi Allah wasi a kursiyu samawati wal ard kursiyun Allah ta yi wadi ta yi girman samawati wal samai da kasai gaba daya na so a gama girman kursiyu wasu a kursiyuhu a samawata wal ard kursiyun Allah ta yi ta yi girman samai da kasai gaba daya kuma misali annabi ya misali ka gane abin ya wuce hankalinka illa kuna imani baka iya karkirewa abin ka iya samun abin a hankalinka ba za a iya ban labarin cewa inda za a ɗauko sama bakwai a ɗauko ƙasa bakwai gaba ɗaya da abin daga cikin sun halittu a ɗora akan a ɗora kursi a ɗora su akan kursiyu ta Allah kamar an jefa zobe cikin sahara zai ɓace ko haka sama bakwai da ƙasa bakwai za ta ɓace a kan kursiyin Allah kuma ji girma abin wanda manzo dan adam ya baka lissa ya maka kalkilan turmamuwa ɗaya wannan mahi kananta ta fi duniya musu ta yi rana sau dubu ba kuma ana magana mu ba magana ana magana ba magana rana ba magana ana magana rana ba magana mu ma wannan misali ne yake ake badawa dan dan adam ilimin dan adam abin da ya hango turmamuwa mahi kananta mahi kanan turmamuwa ta yi rana mu sau dubu mu kuma ana maganan mu duniyar mu ana magana rana ba ma wani hira ba ne ba ba mu kai ma samu cikin lissayi to ya aka ce wannan kuka kuma in wannan kuma wannan turmamo cewa turmamo da ake magana mashi karanta ta yi ranar musu dubu ilimin ɗan adam to kuma in a wannan sararin subhana turmamu ba ma turmamu ba galaxy suna ce galaxy galaxy wata mace a hausa cincuru da wata duniya turmamu ce kuma a saman sararin subhana wannan galaxy kin unguwa unguwa ce galaxy kaza wuri kaza daban take a sararin subhana to a galaxy guda turmamuwa milirka ce ta yantar duniya milirka ce da milirka ne ta mukun a wuri daya anguwa daya ta anguwa daya ita rana ba ba magana danwa ita rana ba rana karamar turmamuwa ce ba matuƙi da sayi ma to wannan ana magana milirkan turmamu a galaxy guda amma da wannan a sararin su ba sararin duniya ne wani kurma duniya ɗaya ce ta duniya wa a je sama ta ɗaya ta biyu ta uku ɗanwa ki daga hankalin gaba ya sawar abin ya kun kai imani to yan wasa yan wata kace ne zaka ce sama bakwai da ƙasa bakwai idan aka gama su da ilimin aka gama su da girman aka ɗaura su kan kursiyu kenan aka dungula su aka ɗaura kan kursiyu za su ɓace a kan kursiyu yanda zobe zai ɓace cikin sara ka ji ko sai ita kan kursiyun aka ɗauko ta aka ɗaura a kan al'arshin Allah manzo Allah ce za ta ɓace yanda zobe zai ɓace a cikin sahara subhanallah an wata ƙasar shi ne kenan wasu a kursiyu sama wata ardi kursiyin Allah ta yalwaci samai da ƙasai kuma duk wannan girma nasu gaba ɗaya wallahi udu hafiz huma kiyaye su kulawa da su kontrolan a wajen Allah bai gagara Allah Allah shi ya san kayan shi shi ke kontrolan kayan shi da kai shi ba mai kula da su wa huwa al-aliyyul azim Allah shine madaukaki mai girma kuma shi a takaice tafsirin ayatul kursi in wani ga wannan abin mai hankali da ya diba tahiyar duniya a nan kusa ma cewa ɗaya cikin masu bincike na ilimin cibiyar kimiyya ta ingila ya ka irin wannan magana cewa magana da da aiki ta yin ilimi a ce aka za a silanatir kuma haka a gan shi kurin haka a gan shi abin don hauka ya ce wani magana yanzu ta huce hankali ce ci gaba ɗan adam ya san wani magana shirme ce kace haka ga duniya kuran haka a ganta kuran ƙarya ce to shi ne san ma bai ce Allah ne ba ya kama tambaya wane ne to yace a yace wani ne wani first ce wani wata first ce wani ne wanda wannan halittun duka samai da kasai gaba daya wannan stamkin suna tahiya da wani mahalicci ne guda shi kayan kayan shi kuma tun da ya kayan shi har yau shi ke kontrolin kayan shi haka ba da amsa mu mu Allah ne subhanahu wataala taka ci gaba karanta abin da ke wajenka na'am ga wata malam wani ne ke tambaya cewa mutum ne ya auri mace da ciki alhali bai sani ba to wai ya daga baya da ya sani yaya auren yake kurin he barta a raba su daga baya ina iya armanta gaskiya magana magana mai da kari aihu yana iya almanta kuma ne bana makare ba na'am ya armanta gaba armanta kenan bai wace kan dan akwai masu cewa wai armi ya haramta wannan magana masu yinta suna magana ne akan maganar matar armi aka sake ta tana cikin idda ko da cikin mai gidan sai ka almeta akan ka sani ko ba ka sani ba dai suna cewa magana in ka kwanta da ita suka ce arme ha abada an ba kwanta ba ana yi raba ka armeta amma kalmar cewa maharamta hal abada umar ya yi maganar sahabbai su sayyidina ali su abu musala sha'ari sun yi mu'arada me yasa za ka haramta abin da ba Allah ya haramta ba ka ce tare mu abada hal abada suka kiya suka maido umar zuwa ka sake zama umar bin khattab ya yarda da kuskure ya komo daga cewa babu alimin abada suka ce za ta yi idda ta ƙare idda idda idda farko kuma ta zo ta yi idda ta mijin baya wannan na baya na iya armanta in yana so kina ta kaice ne yana iya armanta daga baya mijin magana mahi kari wanda umar ma akanta ya komo bayan da ya ce ba a yin mutum ya samu cikin tafsiri na imam qurtubi al-maliki ba maliki ne ma shi imam qurtubi cikin tafsirin shi cikin suratul baqara ka gano bayani insha Allah na'am malam sai wani yake tambaya cewa wani lokaci kun ba da wata raka'a hudu da ake bayan isha'i a gida iya so a maimaita mashi kuma da roman zama mai zama da mishi raka hudu zan ce hudu raka'a hudu wanda ba a yin ba a yin ba a yin ba a yin me sabo zan ga mishi sallama ko ko roman ya hudu ne ya hudu raka hudu ba sallama ba ta mai saura ina ga a takaice mu bayan ga mun bayani akan mas'alar raka nafila da wanda muka bayanta ta cewa raka wanda sallar raka hudu ban sallar isha to ruwa bin mas'ud cewa ba sallama tsakanin su na akwai ruwa aisha wannan ka akwai ta abu dhar hadisan to amma shi abu ibn musa yake bayanin raka hudun ka a sallama in yi su bayan isha za a bashi lada kamar wanda ya su dan litar kadar haka ce ruwa take ci kullum wannan nafila ce daga cikin nafila inda kai ta bayan isha ma ka ta bayan isha ka dan bayan kai sallar isha amma kullum sallah a gida shi yayi na nafilulu to bismillah to to mana ne yake cewa wai menene duba menene alƙalumma
to alƙalin ma cikin aikin duba ne alkin ya shiga san ana ana mathematic wani abu ne aiki ne mai wani masu yin suka sani don da nan ga abin shi da ta kace dai kalkin ne ake yi daga nan an buga an buga sai a ce ai kaza kaza ne kaza hanyoyi ne kudin nan na duba duka da kudin da alƙalin ma da magana ta a yi kutu a yi hana ya ƙasa sun su ƙura duka duba ce shi da daga cikin duk hanyar da zama baka labarin gaibu da alƙalama ne da zane a ƙasa ne da menene kwarin boka ne an kaje kaje wajen boka an kai yarda ka kawo cikin ƙur'ani ka je ma neman tsaye gumi ga za a yi ka baka sallar kwana arba'in inda ka sani a takaice kwarin duk mutum baka labarin gaibu ku ta kota hanya kwarin gaibu lamarin Allah ne lamarin Allah ne Allah subhanahu wata'ala ya ba manzon shi- ya ba shi labarin cewa qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah ga ya mutane sama da ƙasa kaf babu wanda ya san gaiba sai Allah sai wanda Allah ya ba labaru cikin manzannin shi Qur'an da haka nan duk mutum ya kaurace ma cikin ɗan wannan cikin mutum halil ni ta malke babba sun suka an shafa iya cikin ridda da ilmu na gaibu kai da a wasu wani abu na gaibu ridda ce cikin ta ridda na ashfa ko na muktar ali kuma mai hankali yan wani shiga na labarin gaibu kurin me yasa maka ka je ka roki Allah ka roki ayi addu'a Allah baka lahiya kurin an ruko jama'a ka roki Allah baka lahiya amma wani magana bincike waye maga magani a banza ana gama mutane rigima ana bata zamantakewa ta al'umma Allah ya shaida mu yan wannan ga lokacin wani Allah kai mu to kun ta dade yana ga lokaci ya ci to to to shi ma wai ce yau to eh tambaya ke wai kama ka tambaya lokaci ya kare Allah kai mu gobe kun insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh